إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 22 ga watan zulhijja hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 1 ga watan august shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na tara cikin jerin darussa daga littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbarrin namari rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar da aka sani muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya kokarin tantance hadisai da asarai da ke cikin littafi Allah ya saka mashi alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa al-babul khamis qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ad-dallu ala al-khairi ka fa'ili yana mana magana akan babuka da ke nuni zuwa ga falalar ilimi na addinin musulunci yace babun da ke bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama addallu alal khairi wanda ke nuna wa mutane abin alheri kafa'ilihi aikin da yake yi na alkhairi kaman aikin mai aikata alkhairi wannan hadisi ne da yake nuni zuwa ga ka'ida amma a cikin addinin musulunci sannan kuma a keɓance yana nuni zuwa ga falalar ilimi saboda ilimi alkhairi ne wanda zai koyar da shi to yana nuna mutane alkhairi ne malam yace an abi mas'udin al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala daga abu mas'udin abu mas'udin al-ansari shine uqba ibn amrin ibn tha'laba wanda yana daga cikin sahabbai wanda suka shahara da alkunyarsu an fi sanin shi da abu mas'udin al'ansari wasu kuma su ce albadani amma sunan shi ukubatu binu amr ibn sa'alaba al-khazraji yana daga cikin sahabbai da suka je al'aqaba da aka je aka gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina sannan an yi sabani game da zuwan shi Badar shi sa ma har malaman mustalahul hadith suke buga misali da shi akan mutumin da ake kiran shi da wani nasaba wadda ba haka abin yake a hakikanin al'amari ba ana ce mashi abu mas'udin al-badari kuma akwai sabani game da cewa ya je badar ko bai je ba al-imamu tabarani yana cewa mutanen kufa su ne suke cewa ya je badar amma mutanen madina ba sa faɗa haka da haka ba ga ibn ishaq a littafin shi na nasira da ya lissafa sunayen badariyawa inda ibn ishaq madani ne bai faɗi sunansa ba amma wasu malamai suna suna ganin ya je kama liman muslim shi ya faɗa cewa lalle ya tafi badar wallahu alam ya rayu har zuwa zamanin halifancin muawiya dan abu sufyan ya mutu bayan shekara ta 40 Allah ya kara masa yadda shike da wannan hadisi mashahuri yace qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qala wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ihmilni ya manzon Allah ka bani abin hawa wanda zan je yaƙi da shi ka bani abin hawa a a fa innahu qad ubdi'al lalle haƙiƙa dabba ta ta halaka shine ubdi'al na waye gari ba ni da dabba ba ni da abin hawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma ajidu ma ahmilukum alayhi ma ajidu ma ahmilukum alayhi ni ba ni da abin da zan dauke ku akai ba ni da abin hawa wanda zan ba ku wannan kamar da aka sani a kisar a a a ahlus siffa ne suka zo suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ki ba da labari a cikin tauba wala lil ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa aynun tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfikuna to daga cikin su ne wani ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama neman abin hawa da zai je yaƙi sai annabi ya ce mishi la ajidu ma ajidu ma ahmilukum alaihi fa'ati fulana ka je gun wani fa'atahu fahamalu sai je gun wancan mutumin sai bashi abin hawa fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu sai dawo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke da wancan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzon Allah ya ce addallu alal khairi lahu mithlu ajri fa'ili mai nuni zuwa ga alkhairi yana da irin ladan wanda ya aikata alkhairi lafazin al-imam muslim ya zo ne da man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili wanda ya nuna alkhairi na da ladan irin wanda ya aikata alkhairi haka na cikin riwaya ta muslim ya zo da cewa wani mutum ne ya ce ya manzo Allah ana adulluhu ala man yahmilu ni zan gaya masa sai na ce to gaya masa ya je gun wani din wannan hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad da Abdurrazzaq as-Sana'ani da malamai da yawa al-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar al-Kharaiti a cikin Makarim al-Akhlaq al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir ga sanan di malam ya ambaci da dama daga cikin su wa anhu qala har ila yau daga shi Abu Mas'ud al-Ansari yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ya rasulullahi ubdi abi fahmilni an dabba ta ta halaka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauke ni ka bani abun hawa qala laysa indi walakin itti fulanan banda shi amma ka je gunwa ne fa atahu fahmalahu sai je gun shi sai ya dauke shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wannan tace irin riwaya al-Imam Muslim dake cikin as-sahih dinsa wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin duk wani aikin alkhairi wanda zaka iya nuna wa mutane abinda alakar sa da ilimi shine duk mai karantar da ilimi alkhairi yake karantarwa ko da bai aikata wannan alkhairin aikace ba wataƙila ba shi da dama ko bai da hali ko ya yi kusuri to ya nuna wa mutane wannan alkhairin ya karantar da su abin da ke cikin addininsu abin da ke cikin tarbiyya ladubba mustahabbobi wajibobi duka alkhairi ne wannan zai dinga samun lada kuma da da da da tagomashi irin na wanda ya aikata alkhairi sai ma da ya ce albabu sadis ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallama la hasada illa fitnataini babun da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce babu hasada sai ga abu guda biyu don maka lura ga yanan yayi lamba ya ce allazi yanalu insanu bi sababi khairin bi sababi khairin yasilu ila ghairihi ala sabili tamanni an yakuna lahu mithluhu fa huwa gibba irin abin da mutum yake ji a cikin zuciyarsa saboda ya ga wani akan wani alkhairi ya ji yana fatan ina ma shi ma ya samu irin wannan alkhairin a cikin zuciyarsa kawai ya tamanni ya yi buri ya ce to wannan ana ce mishi gibda ne ake ce mishi eh gibda shine wato fata na gari da za ka yi wa kanka sakamakon wani da ka gan shi akan wani abu na alkhairi kai ma kai fatan ina ma ka samu irin wannan alkhairi ya ce wa idha kana ma'a zalika sa'ayun minhu an yabluga huwa mithlu zalika min alkhairi aw ma huwa fawqahu fa munafasa wato tunanin a zuciya kawai shine gibda shine fata idan ko bayan tunanin sai ka ce bari ni ma na tashi na irin wannan abu ka ji wannan karatun alkur'ani mai daɗi ka ce kai a ranka za ka ce ina ma na iya wannan karatun ko kaga wannan aikin alkhairi dukiyarsa ko kaga wani kaga wani tallafawa marayu ko kaga wani yana yana akan wani hali na kirki yana kula da sallah kullun da shi ake farawa to wannan tunanin shine fata idan daga wannan tunanin ka fara daukar matakin to yaya zan yi nima ne irin wannan a ina zan koyi irin wannan tilawar ta ya zan dinga zama nima ina zuwa sallah kan lokaci to wannan ya zama munafasa ya zama gogoriyo akan alkhairi ya ce wakilahuma mahamudani waɗanda abubuwan guda biyu duka abin yabo ne a shari'a fata na gari da kuma ganin wani ya yi alkhairi kai ma ka tashi ka yi ƙwazanyi mun ji sahabbai haka suke talakawansu da masu kuɗinsu ba sa haƙura talakawa sai ga masu kuɗi suna ta aikin alkhairi da kuɗaɗensu sai suka zo kusa manzala sallallahu alaihi wasallam mu ma a bamu wani aiki da zai zama a madadin aikin da suke yi da kuɗinsu wanda ba ma iyawa annabi ba sa addu'a kaga yanzu suna munafasa kenan da masu kuɗi da masu kuɗi suka ji su ma suka tafi da yin addu'a su ma sun kuma cikin wannan munafasa to kaga wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu da kuma limithli hadha falyamalil amilu da kuma wasari'u ila maghfiratin min rabbikum gashin da ya kawo misalin su fa hasana Allah ta'ala ala tanafusi idza kana zalika ba'isan lana ala talabil mahasini wa umuri diyanati wal yawmil akhir sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu akan gogoriyo wajen neman alkhairi wajen aikin lahira da aikin addini mu ji wannan jama'a duk wannan ya shafa aikin lahira da aikin addini ne amma shari'a ba ta yi umarni da gogoriyo akan aikin duniya mu kula da wannan wa ma idza kana ma zalika tamanni zawali ma yusahibuhu bisahibihi min ghairi istihqaqin li zawalihi fa hasan idan ku mutun ya wuce wannan matsayin ya ga abu ya bashi sha'awa yayi kokarin ya za a ya samu irin nashi sai kuma yana ta fatan ina ma na wani din nan ya gushe ba tare da wani din nan ya cancanci nashi ya gushe ba yace to wannan sunan shi hasada falhasadu huwa tamanni zawali ni'matin amman yastahiqha hasada ita ce kaga mutun da wata ni'ima dukiya ko ilimi ko sarauta ko shahara ko kaza ko kaza kai fatan ina ma ta gushe wala rubbama kana ma zalika sa'yun fi izalatiha wani lokaci kuma akan samu mutum ma yayi kokarin kawar da ita ya cutar da wancan ya ta'addi kenan tun daga kan kambun baka ko ko ya masa sharri ko ya faɗi mummunan magana ko ya bata shi ko ya sa a kashe shi kamar yadda abin nan ya kashe ɗan uwansa abin nan ibn adama bil haq kaga hasada ce kamar yadda ɗan uwan annabi yusufa suka kokarin kawar da shi uqtulu yusufa aw tarahu ardan yakhlakum wajhu abikum wannan hasada ta jawo musu kaga ana iya samun sa'ayi ila izalatiha wajen kawar da ni'iman ina fata mun gane wannan wal hasidu tammu cikakken mahassadi wallazi yakunu haythu nafsu tas'afi izalatihi ni'matun mustahiqqa min ghairi an yakuna taliban zalika li nafsi shine wanda shi yana kokarin kawai wani dake da ni'ima Allah ya sa ta tabalbare ta lalace shi ko bai samu ba a mutu duka duka a rasa to wannan shine kololuwan hasada shi ba ma sai ya samu amma dai tawa ne to yana farin ciki ya ji cewa ta samu matsala malam yace walzalika kila da haka aka ce alhasidu qad yara zawala ni'matika ni'matan alayhi shi ma hasadi faduwar abokin hasadarsa shine ci gaban shi yaji dai ka samu matsala shi ko bai samu ba ku dawo daya wa qala al-fudayl ibn iyad fudayl yake cewa al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu shi mu'mini yakan yi fata ne ya samu alkhairi irin daga dan uwan shi ya samu shi kuma munafiki hasada yake wa'alam annal hasada min wajihin huwa gayatul bukhli ka sani ya kai mai karatu ta wata fuskar hasada ita ce makurar rowa da annal bakhila yabkhalu bimali nafsi marowaci yana rike kudin sa ne ya kiba kowa wal hasidu yabkhalu bimali llahi ta'ala shi kuma masadi yana so Allah ya dinga rowa ne bai so Allah yana bayar da falala wal hasidu bakhilun bima la yamliku yana rowa da abin da ba nashi ba ومن وجه آخر هو أظلم ظالم ما سديشين ما في مغنتا أتكين متاني لأنه يظلم غيره في إزالة حاله ومن yana so ya cutar da wani ta hanyar kawar da halin da mutum yake ciki wa yadlimu rabbahu bima qadarahu yana zalunta Allah da abinda Allah ya kaddara bai da kaddara Allah ba bai yadda Allah ya ba wani ba wal hasadu al warid fil babi huna huwa al gibba hasada da ake magana ne ita ce gibba din a wannan babin da ake ambata wa yusamma hasadan min haythu innahu ibaratun anil gammi alladhi yanalu al-insanu min khairin yanaluhu ghayruhu ana ci mishi hasada ne ko tajawuzan saboda shi ma yana tasowa ne daga wani damuwa da zaka ji cewa wane yafi ni amma baka yi kokarin ka bata mai nasa to al-imamu ibn hajar yayi wata magana muhimmiya yar gajeruwa jama'a can can inda aka ce ba tare da cancantar ni'imar ta kaucewa akwai waɗanda ya cancanta ni'imarsu ta kauce kuma za a yi fatan ta kauce malamai sun istisna'in su idan muka koma ibnu hajarin sai yake cewa yace wa sahibuhu wato ma'abocin hasada mazmumun abin zargi ne idza amila bi muqtada zalika idan ya ji abu a zuciyarsa sannan kuma yayi aiki da abin min tasmimin kaman yayi designing ya za a iya kawo maka matsala au qaurin ko ya faɗi magana cutar da kai au fi'ilin ko ko aiki kamar da ɗan uwa Nabi Yusuf suka yi magana kuma kaman ya ƙarya ce ai dukiyar ma ta satan ta yankan kai ce ko kuma yanzu a ce ai ta kidnapping ce ko barayin gwamnati ne kaga mugun magana ce ba sai mutum ya samu kuɗin shi ko da yana da mukamin gwamnati ba dole ne ya zama kuɗin sata bane to wannan dai yana cikin mugun aiki kuma abin zargi wa yambagi liman khatara lahu zalika ala balin an yakrahu wanda duk ya ji irin wannan a cikin zuciyarsa to ya ki abin kama yakrahu ma wudi'a fi tab'ihi min hubbil manhiyat kama yadda musulmi yake kin abin da ke cikin ɗabi'arsa na san mummunan abu akwai abubuwa munana da ɗan adam a ɗabi'ance yana son su da ya ji abin a ran shi mumini ne zai ki abin wato mutum yakan so misali a a yakan so ya ce bari ya gulma wani ko bari ya kalli wani abu na haramci ko bari ya taba wani abu na haramci ko bari ya kasala a yin wani abu na ibada a ɗabi'ance mutum yana yin wannan to idan mumini ne da ya ji wannan ɗabi'ar zai kokari ne ya yaƙi ta ko to haka ya kamata ya kokari ya yaƙi tunanin da yake cikin zuciyarsa ya darsu so masa game da kin alkhairin da Allah ya baiwa wani yace wastafnau min zalika su malamai sun togace daga cikin wannan ma idza kanatin ni'ma li fasiqin aw kafir idan ni'ima tana hannun wani fasiki ko wani kafiri kuma wanda yake yasta'inu biha alal ma'asi mutum ya samu dukiya amma barna yake ya samu daukaka amma barna yake ya samu mulki amma barna yake to wannan za a yi fatan wannan falalar ta kauce daga barinsa kuma za a yi murna idan ta kauce malamai sun keɓance wannan ina fata mun gane wannan don haka Imam Bukhari shi ma da yazo a wannan wurin wannan hadisin a cikin kitabul ilmi sai mashi babi da babul iktibat fil ilmi wal hikma babun da ke magana akan wato yin gogoriyo da fata na alkhairi a wajen ilimi da hikima da Allah ya ba mutum al-Imam Ibn Taymiyyah na da wata magana muhimmiya kwarai wanda zaka yi cewa magana ce ta philosophy akan hasada a cikin littafin shi mai suna wato amradul qalb yake cewa la yakhlu jasadun min hasad wal la'imu yuzhiru ko lakin al la'ima yuzhiruhu wal karimu me yace ne ma yukhfihi wal karimu yukhfihi yace babu wani jiki na dan adam za a ce babu hasada a da shi ka kalla da kyau ka gani ka fara daga kanka dole ɗan adam yana jin akwai wani sa'an shi ko na kusa da shi da yake ganin abu kaza da wani ya samu ne ya fi cancanta da shi ɗan adam dole yakan ji wannan kalla kaga tun daga yara ƙanana wanda ba su da ma tajirba a rayuwa mai yawa za ka ga suna mu junansu irin wannan ɗabi'ar in an siyo ma wacce kowa na wani abu ɗayan ya ga dan me yasa a gidansu wani aka so mashi na gidan ba su yi ba ko da ku gidansu ɗaya ko da babansu ɗaya ko mamansu ɗaya ko ko abokai ne a makaranta ko a unguwa suna yin irin wannan tunanin to da haka jibiliya ce a ɗan adam sai ce lakin nan la'ima sai dai shi alla'im shine mugun mutum mara daraja yuzhiruhu shi yake bayyana hasada shi wal karimu ko wal karima za a karanta haka yukhfihi mutumin da yake mai daraja ya san mutuncin kansa to shi sai ya danne ya ɓoye idan ka gani sai kai addu'ar alkhairi idan ka gani sai kai kanka fatan alkhairi ka gani sai ka tashi kai munafasa wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam wadda ba ka iya raba shi da ita game da al'amarin hasada cewa kowane ɗan adam yana da wani rabo na hasada a cikin tunaninsa amma idan kana so ka zama mutumin kirki kai kokari ka ɓoye hasadarka kar ka ambata kar ka aikata kar ka dinga fata mummuna akan masu ni'ima mun jira mu abubuwa guda uku ne mummunan fata cewa Allah ya sa ta lalace ko mummunan fasara ko mummunan magana ko kuma mummunan aiki shine kuma mafi girma kamar yadda muka ji waɗancan bayan Allah guda biyu waɗancan kisoshi guda biyu kaga dan gida annabi Adam a sanadiyar hasada ya samu wannan matsala Iblis a sanadiyar hasada ya samu matsalar da ya samu haka ƴan ƴan uwa annabin Yusufa a sanadiyar hasada su ma suka samu matsalar da suka samu to idan kana aikata aiki na, na, mahassadi za ka yi samun matsala matsala mafi karanci da za ka samu shi ne mutane za su gane mutane suna gane mahassadi kuma za su aibata ka za su zage ka za su yi maka Allah wadarai babu wani mahassadi da za a ce ba a san yana hasada a ce yana yi amma kuma Allah ya rufa mai asiri kuma gane mutane suna ganewa take-taken abin da kake yi na magana ko aiki isa a gane kana ma ɗan uwanka ko almajirinka ma ko abokin kasuwancinka ko makwabcinka ko abokin takarar siyasarka za a gane kana yi mai hasada wannan tana bayyana ko mutane suna ganewa wannan shine mafi karancin matsalar da zaka samu bayan zinubi Allah ya tsare mu malam yace wa an abdullah wa an salim an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hasada illa fitnatayn babu hasada sai akan abu guda biyu rajulun atahu Allahu alqur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yana ta tilawarsa dare da rana wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari da Allah da mutum da Allah ya bashi dukiya yana yana ce da ita a dare da rana shi ma yana ce da ita dare da rana to shi ma abin hasada ne to anan abin abin abin dubawa anan shine shin me ake nufi da hasada anan sai malamai suka ce abinda ake nufi da ita shine ko dai ya zama inda har hassada za ta halasta to za a ba da dama ta halasta a wannan saboda wannan abin alkhairi ne ko kuma ka ɗauki ma'ana cewa to gibda ake nufi domin waɗannan waɗannan abubuwan guda biyu da aka lissafa suna daga cikin faba'il da Allah yake ba mutane ilimi da kuma dukiya da kuma in Allah ya baka su dacen da zai baka ka sarrafa su inda Allah yake so sai ka samu wani Allah ya bashi ilimin ko Allah ya bashi dukiyar kuma ya bashi dacen ya sarrafa su yadda Allah ke so to wannan inda akwai wanda ya cancanta a fatan a samu irin nashi to da ya halasta yi domin Allah yana cewa kullu aqul lakum indi khaza'inullah wala alamul ghaiba wala aqul lakum inni malak waɗannan maganganun suna nuna zuwa ga abubuwan da sune falala da Allah yake baiwa mutane wanda a kan shi mutane suke duk wani gogorin rayuwa kula kula kuma indi khaza'inullah bana ce muku ina rike da taskokin Allah arziki kenan wala a'lamul ghaiba ban ce muku na san gaibu ilimi kenan wala kula kuma inni malak ban ce muku ni masarauci wannan ayata na cikin suratul an'am ko a kota irin ta aina ne ma a suratu hud najm tana da kama da ita la astahdiruha al'an to ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدريب أعينهم لن يؤتكم الله خيرا الله أعلم حيث يسأل رسالته هكذا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين نعم جزاكم الله خيرا to wannan shine abinda hadisi yake nufi a takeice cewa inda zai halasta a yi ma wani irin wannan hasada to da ya halasta a yi ma mutumin da Allah ya bashi ɗayan abu guda biyun nan ilimi ko kuma dukiya kuma yana aikin alkhairi da su wani abdullahi bin mas'udin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqqi mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi dama yana ciyar da dukiyan akan gaskiya wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha da mutum da Allah ya bashi ilimi yaqdi biha yana aiki da ilimin wa yu'allimuha kuma yana karantar da ilimin to waɗannan guda biyun sun cancanta inda zai halasta ai musu hasada wannan ita ce riwaya Imam Bukhari da Muslim da kuma al-Imam An-Nasa'i a cikin Kitabul Ilmi a cikin Al-Kubra kenan da sauran malamai ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud wa an qatada fi qawlihi ta'ala Katada ibnu Di'amata Sadusi yake fassara mana fadin Allah wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku dinga ambatan abinda ake karantawa ake saukarwa a cikin dakunan ku na ayoyin Allah da kuma hikima a cikin ahzab sai fassara yace min alqur'ani was sunna alhikima ita ce sunna wa wa fi riwayatin ukhra anhu qala wata riwaya kata da yace yuridu as-sunna biman yamunnu alaihim bidhalika Allah yana nufin sunna kuma yana musu yana nuna musu baiwar da ya musu wato baiwa ce ka samu kanka ai da kanta alqur'ani da sunna abin da ya rage maka kai aiki da shi shi sa Allah ya hore su su matan mata manzo Allah sai sama cewa lalle su aiki da haka wa qala ibn wahab Abdullahi dan Wahab al-Misri yake cewa qala li malikun malamin mu maliku dan Anas rahmatullahi alaihi ya ce mana وذكر قول الله تعالى في يحيى yayin da maliku ya ambaci fadin Allah subhanahu wataala game da Yahaya da Allah yace wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi hukunci tun yana dan mitsitsi wa qawluhu wa qawluhu kuma ya ambaci fadin Allah subhanahu wataala fi Isa game da almasihu alaihi salam yace qad ji'tukum bil hikmati haqiqa na zakke muku da hikima wa qawluhu da fadin Allah wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata Allah yana sanar da annabi Isa alqur'ani da hikima cikin al-Imran wa qawluhu da fadin sa wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma cikin ahzab qala maliku maliku yace ma'anar waɗannan ayoyi al-hikmatu fi hadha kullihi ta'atullah hikima a cikin duka waɗannan shine da'a ga Allah walittiba laha da bin ainihin da'ar Allah wal fiqhu fi dinillahi da fahimtar addini wal amalu bihi da aiki da addini shine ma'anar al-hikma bin Allah da'a ga Allah sanin addinin Allah aiki da addinin Allah wa qala ibn wahab sami'tu malikan marratan ukhra yaqul al-imam abdullah dan wahab al-misri yace wata rana kuma na sake jin maliku yana fada kamar yadda ke cikin tafin tufatul ahwazi ya kawo wannan bayani cewa maliku na cewa alladhi yaqau fi qalbi anna al-hikmata fil fiqh hiya al-fiqh fi dinillahi abin da ke cikin zuciyata shine ita hikima ita ce fiqhu ga addinin Allah qala yace wa mimma yubayyinu zalika anna ar-rajula tajiduhu aqilan fi amri ad-dunya Imam Maliki cewa daga cikin abinda wannan magana cewa hikima ita ce fahimta addini a rawaito ta ma daga Qatada da Mujahid kamar da yake cikin tafsirin Al-Qurtubi inda yake fassara fadan fadan Allah subhanahu wa ta'ala yu'til hikmata man yasha'u man yu'til hikma faqad utiya khairan kathira ya kawo su daga waɗannan tabi'ai qatada ibnu di'ama da mujahid ibnu jabar imam maliki ke cewa da gaskiya abin da zai bayyana maka haka shine annar rajula tajiduhu aqilan zaka samu mutum yana da basira da fahimta fi amri duniya al'amarin duniya boko kasuwanci noma kiwo tsare-tsare sharhin al'amuran yau da kullum sanin sirrin wata kimiyya ko wata fasaha ko iya makircin siyasa ko wani abu makamanci haka za nazarin fiha kaga mutum ya fahimci duniya wa basarin biha yana da ido akan harkar duniya wala ilma lahu bidini bai san komai addinin sa ba ashe tunda akwai irin waɗannan ba yanzu bane kare watajiduhu watajidu akhara dha'ifan fi amri dunya sai ka samu wani kuma yana da rauni al'amarin duniya aliman bi amri dinihi amma ya san addinin sa yu'tihi Hillahu iyahu basiran bihi ya fahimci addininsa yu'tihi Hillahu iyahu wa yahrimuhu hada Allah ya bashi fahimta addinin amma Allah bai ba wancan masanin duniyan ba fal hikmatu al fiqhu fi dinillahi to dan haka hikimar ita ce fahimtar addini domin wanda Allah ya bashi fahimta addini to yafi wancan alkhairi kenan to sai muka ga abin maliki nufi sai muka ga waɗannan mutanen da aka ambata annabawan nan da Allah ya ce ya ba su hikima ba su shahara akan sun san wani abu na duniya ba Allah kuma ya ambaci abin da ya ba su da suna hikima ko mun gani hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu antum a'lamu bi umuri dunyaku dunyaku ku ga ba sanin harkar duniya kuma an samu abu daya biyu uku da annabi zai ce ina ganin kaza ne abin duniya sai wasu su ce a ba haka ya dace ba kuma annabi ya sallama musu to kaga in ka ce sanin duniya shine hikima to kenan wannan da Allah ya ce ya ba su kuma aikace ba duniya ya ba su to ba hikima ba cikin zaka wanne ne Allah ya ba waɗannan da Yahaya da Isa da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su da ya kira shi suna hikima fahimtan addinin Allah to zaka ba abun tutiya ne mutum ya fahimci duniya fahimta mai zurfi wani ma hatta nemi ta halakar da shi fahimtar ko ta zamar da shi daga tarba mai kyau ko ka jera maganganu masu warin kafirci da warin zindikanci ko ya sallama duka rayuwarsa ga neman duniya ya alamuna zahiran min alhayatu duniya duk inda ka ganshi kawai kasuwanci saye da sayarwa noma kiwo siyasa tattalin arziki sune masana sune kaza amma wani tsayuwar sallah bai iya ba fatiha lafiyayya bai iya ba wa iza matal audu da ake na wasu wallahi bai iya ba na dirin karatu na da da ake da kawai bai iya ba to wannan bai da hikima a addinance kuma abin tausayi ne ba abin ka dinga karrama shi bane ka ji an zo ana labarin falala da darajar mutum ka ji babu wani abu kwaya ɗaya na addini juzu amma bai iya ba juzu amma bai iya shi wanda duk 'yan islamiyya ƙananan yaran nan sun iya addu'o'in nan da ake na shiga ban daki na fita na sanya kaya na cirewa in an je barkatu an yayuwa me ake fara an je gaida mara lafiya me ake fara duk bai san waɗannan ba fa amma abin bakin ciki saboda yadda aka juya ma'aunar rayuwa su kansu masu fama da irin wannan jahilcin ba sa jin da kasa tare da kansu saboda mu sauran al'umma muna ganin su a matsayin waɗannan manya ne ya laita na mithla ma utiya qarunu innahu ladhu hazzin azika wala ya more wallahi kaji yadda yake yake jawabi kuwa ko kaga irin irin yadda yake shiga manyan kaya kawai ana kallon wannan mabahir din to wallahi abin tausayi ne kuma wannan ba falala bace domin da falala ce da Allah ya ba waɗanda ya fi so sune annabawan shi Allah subhanahu wataala ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam zabi ko dai ya zama annabi sarki irin Sulaimana irin baban shi Dawud ko kuma ya zama bawan Allah manzo irin Isa irin Yahaya da Zakariya sai ce ya zabe ya zama bawan Allah manzo wanda bai da komai sai ilimin kawai sai annabta da haka akan iya wata a sake wata a sake wata a gidan shi ba a ci abinci irin wanda ake dafawa ba sai dai dan kanzo ko dan garin kwaki ko dan burabusko ko dabino ko makamantansu wanda ba sai an dafa sai an ɗora tukunya an yi sanwa ba. Tunaka hikima ita ce wannan abu na ilimi. Ƙalabin wahabin, wasa mai tuhu ya ƙulu, na ji maliku na cewa, alhikimatu wal ilimu nurun ya hadin lahu bihi man ya sha'u. Kaga dai ita hikima da ilimi wani haske ne da Allah ke ba wanda ya so, walaisa bi kasaratil masa'il, ba da yawan sanin mas'aloli ba ne, ba da kwantiti ba ne. ko mun gani da quality ne na aikin ai mun sha jin sahabbai wani wanda zaka ji Fatiha kawai ya iya da addu'ar da ake a tahiyya ko an gama sallah kuma sahabi ne akwai su ba wai tarin digirori da tarin takaddu da iya shiga cikin matsala kana fada mata gaba gadi ba shine tarin ilimi ba a'a aiki nagarta ilimin sai ce kala sha'ir wani mawaki yana fara wannan mawaki shine Di'bal al-Khudai mun taɓa yin tarihin shi a cikin al'ibar ne ko? ba na manta bayar su shekara ta 246 kafin shekara goma da mutum imamul bukhari mawaƙi daga cikin manyan mawakan abbasiya hajja'un mai yawan zambo asalin sunansa di'bal ibn ali ibn razin yana da waƙoƙi da ya na hikima daga ce yake cewa al'ilmu yan hadu bil khasisi ila al'ula والجهل يقعد بالفتى المنسوب وقبا يكتين تبكينا يتي gaba da cewa wa idhal fata nala al-ulum bi fahmihi wa uina bit tashzibi wat tahdhibi jarat al-umur lahu faburrizahu faburriza sadiqan fi kulli mahdari mashhadin wa magibi yace al-ilmu kaga da shi ilimi yanhabu bil khasis ila al ula al khasis shine mara daraja idan littafin mu na tashbihul khafis tashabbuhul khafis to al khasis shine mutumin da bai da kowace daraja to ilimi na daga shi ila al ula zuwa sama tana kisan Umar da ya je ziyara aiki Makka ya gamu da gwamnan Makka ya zo tarbar shi yace da shi wa ka bari acting governor ya ce wane ya ce wane ne kuma wane ya ce wane bawana ne bararren bawana ya ce yanzu mutanen maka ƙurai shawa ka bar musu aktin gwamna bawa ya ce to ɗan kare ne ya iya alƙur'ani ya ce to gaskiya ne ya cancanta dama annabi ya ce Allah zai ɗaga wasu mutane da wannan alƙur'ani wasu kuma ya ƙasa da su to kaga ƙurai shawa wasu sun zo na sun shantake ba sai alƙur'ani ba sai aka zo da bawa baƙin fata aka sa aka sa shi gwamna a garinsu active ya suka iya to shine al-ilmu yarfa'u bil yanhadu bil khasis ila al-ula zuwa sama wal jahlu shi ko jahilci yaqudu bil fata zai yi kasa da mutum al-mansubi wanda yake da dangantaka waye babanka malam wane baka iya ilimi ba ka zama banza kai dan ina ne dan gari kaza garin malamai ko a cikin university aka haife ka a ce babanka farfesa ne aka yi bika cikin university ka taso duka anan kake yawo a kwatas ɗin university ba san salama da shi kuke sallah a masallacin ango oho in baka yi karatu ba za baka digiri wannan university haka zaka kare sai dai ka dinga ba da labari cewa ai farfesa wani ma yana zuwa gidan mu sai shayi da baban mu farfesa wani ma abokin babana ne babana ma ya taba yin commissioner a wuri kaza zaka zama mutum mai labarai ne kawai ko je zaka zama ko mun shigarka cikin masu ilimi in baka tsaya ka koyi ilimi ba za ka iya ba sai dai kawai a ga kana dai abokantaka da su ya ce wa idhal fata nalal uluma bi fahmi idan matashi ya koyi ilimi saboda fahimta da Allah ya bashi wa uina kuma Allah ya taimake shi bit tashribi da ainihin iya zance dalla-dalla shi ne tashdib iya magana dalla-dalla da tsara ta wata habibi Allah ya taimake shi da kyakkyawan hali ya ce jaratul umuru da sai ga yana samun komai yadda yake so abubuwa suna zuwa mashi da sauki ya ce faburriza sabiƙan nan da nan sai ga ya yi fice a cikin sa'o'insa ya zama sabiƙ ya zama wato wanda ya yi na ɗaya ya zama wato wanda ya ci tsere ya ce fi kulle mahadari mashhadin wa maghiri a duk inda yake da inda ma baya nan sai an ambace shi akwai wanda in bai zo waje ba sai an neme shi saboda ilimin shi sai an jira shi duk taron da za a ce za a yi tafsiri idan malam bai zo ba za a ce wani ya ci gaba dole sai an jira shi yanzu don shi ke da ilimin wato ya zama dubu jiran mutum da ya kamar yadda bahaushe ke cewa ko Allah shi kyauta الباب السابع في قوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن yana cigewar kawo mana babuka wanda suke bayani akan falalar ilimi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da ya inganta ta hanyar riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Al-Bahawi Bukhari ma ruwaito shi annabi yace annasu ma'adin mutane kaman taskoki ne wannan tashbihi ne balik al-ma'adan shine mineral resources ko wato dangin su zinariya da azurfa da kuza da fetur da tagulla da duk ababen da ka sani ana cirwa karkashin ƙasa na arzikin da Allah ya sare wa ɗan adam su ne ma'adi to mutane kaman ma'adinai suke wani hadisi shi daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son karanta mana wata magana ta Imam munawi a cikin Faidul Qadir game da me annabi yake nufi da wannan magana da malamai sun maganganu mabambanta al-munawi yake cewa yace wajibu shabihi anna ikhtilafan nasi fil gara'iz wat taba'i ka ikhtilafil ma'adin fil jawahir fuska wannan kwatance shine kamar yadda mutane suke da sabani wajen garizar su irin abin da suke so da irin ɗabi'ar su irin yanayin su irin kasar da suka fito irin al'ummar su ko kabilar su ko kamannin jikin su to yayi kama da yadda ma'adinai suke sassabawa asalin su fetur daban zinariya daban azurfa daban tagulla daban iraniyon daban kowannensu daban kuma kowanne abin da ke cikin shi na amfani daban sannan kuma ya ce wa annar su khaliftirafi fin nufusi ka rusuki uruqil ma'adin fiha kuma waɗannan bambance-bambancen da ke cikin mutane to sun yi kama da bambance-bambancen da ke cikin ma'adinai ta fuskar kowanne bambancin yana lazimta shi in tun da Allah ya duniya zinariya yadda aka santa hai za ka take to haka mutane masu ɗabi'a iri kaza tun da aka yi duniya yadda suke manifestin ɗabi'ar haka aka san su ma'ana manifestation na rowa tun farkon duniya hai za ɗaya ne manifestation na jarinta tun farkon duniya hai yanzu iri ɗaya ne kamar yadda darajar zinariya har yanzu ba ta taɓa karewa ba kamar yadda kalan wato tagulla har yanzu kalan shi da aka sani kamar yadda kala azurfa kalar ta ce, mun gani? Sai ya ce kuma, ya ce wa annal ma'adina kama anna minhu ma la ya tagayyaru sifatuhu fa kaza sifatu sharafi la ta tagayyaru fi zati. Kamar yadda ma'adinai ba sa canzawa, aka siffar sharaf ba ta canzawa. Bal man kana sharifan fil jahiliya fa huwa bin nisbati ila ahli jahiliyyati ra'su. Wanda yake mai daraja a jahiliya to a gunsu babban mutum ne. Fa in aslama in ya musulunta istamarra sharafuhu fa kana ashrafa man aslama min al-mashrufina fil jahiliya idan ya musulunta sai zama ya ci gaba da wanzuwa da darajar shi kamar yadda yake a jahiliya thumma lamma atlaqal hukuma khassahu bi qawlihi idza faqihu kamar yadda zamu ji a hadisi idan sun yi ilimi su mutane za su ci gaba tabbata da ainihin wato a falalasu bi dhammil qafi alal ajwadi ana cewa faqihu ana cewa faquhu shine ce bi dhammil qafi alal ajwadi ذكره أبو البقاء أي ساروا فقهاء ففيه إشارة إشارة إلى أن النوع الإنساني إنما يتميز عن بقية الحيوان بالعلم wannan yana nuni zuwa ga cewa dan adam yakan bambanta da sauran halittu ne da ilimi wa anna sharaf al-islami la yatimu illa bi fiqi cewa kuma daraja a musulunci ba ta yiwa sai da sanin addini wa annahu al-fadilatu al-udma wan ni'matu al-kubra cewa kuma ilimi shine falala mafi girma kuma ita ce wato falala mafi daukaka to kaji abinda munawi ya faɗa cikin al-faidul qadir sharh al-jami' as-saghir Allah ya gafarta mishi malam yace an jabirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqihu ko faquhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane kamar ma'adinai ne zababbun su a cikin jahiliya sune kuma zababbu a cikin musulunci idan sun fahimci addini eh a cikin wata riwaya ta ta ta, ta Abu Hurairah zamu zo mu ji annabi yace ma'adinu ka ma'adinil zahabi wal fidda taskoki ne ko ma'adinai ne kamar ma'adinan zinare da azurfa. To, daman shi ma'adini kamar yadda muka faɗa shi ne abu wanda yake baya canzawa daga jauharinsa, yana nan yadda yake ce ma'adini. Kowane zamani yana iya zuwa ya wuce ya bashi yadda yake. Mala ya ce, Ana bi horar ta kala su ila Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam, man akramun nasi, aka ce, ya manza Allah, wanne ne mafi daraja cikin mutane? Kala atqahum ya ce mafi jin tsoron Allah kamar da Allah ya faɗa inna akramakum inda Allah ya tukakum qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce ba shi muke nufi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce fa akramun nasi nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilillahi to mafi daukaka a cikin mutane ta fuskan dangantaka shine annabin Allah dan annabin Allah jika annabin Allah tattaba kunnan khalilin Allah ya'ani Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu salawatu alaihi salawatullahi Yusufa dan Yakuba dan Ishaqa dan Ibrahim kaga Yusufu annabi ne alaihi salam baban shi wato Yaqubu annabi ne alaihi salam sannan kakan shi Ishaqu annabi ne sannan baban kakan shi ko kakan baban shi da abu ɗaya ne shine Ibrahim khalilullahi alaihi salatu wassalam qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce ba muna nufin ta fuskar dangantaka ba Kala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, to kuna tambaya na ne game da taskokin larabawa, wato suwaye mafi alkhairi a cikin larabawa? Kala inna khiyarakum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idha faquhu. Cito a wannan fuskar, waɗanda ke daraja a cikin kutun a jahiliya, to za su ci gaba da wanzuwa da darajarsu idan sun musulunta, idan sun yi ilimi. Da haka wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin wato ilimi da yadda yake tsare darajar mutum wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yake cewa ila yau tajiduna nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islami idha faqihu ko faquhu ce za ku tarar da mutane kamar taskoki ne zababbun su a jahiliya sune zababbun su a musulunci idan suka fahimci addini kamar da muka ambata wannan yana nufin dangantakar ita kadai ba za ta kai mutum ba amma yana da ita to ta bashi sila na wanzar da ita idan ya tsaya ya karanci addini idan ya tsaya ya karanci addini to dangantakar da yake da ita za ta za ta ci gaba da tabbata dangantakar jini ko dangantakar ainihin wato nasaba ko makamancin haka mala yace an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasu ma'adin kama adinil zabi wal fiddati khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islami idza faqihu zababbun su a jahiliya sune zababbun su a musulunci idan suka za su kabinci addini to akwai wani ƙari dake wajen bukhari da muslim gashi na kasa da yake cewa watajiduna min khairin nas fi hadha sha'ni wa ashadduhum lahu karahiyatan hatta yaqau fi ba nan ba inda inda yake cewa na ne naga ya kawo isharar zuwa ga wannan ƙarin kwa inda yake cewa wa sharrun nasi wa anna sharrun nasi wa sharrun nasi wa sharrun nasi zalwa jahaini ya'ti haula bi wajhin wa ya'ti haula bi wajhin akhar akwai wannan ƙarin a cikin wata riwaya ta bukhari kuma na kaman ya ishara a cikin ta'liqin da shi abul ashbal yake amma yanzu iduna bai gan shi ba ko akwai wanda ya ga wannan ta'liqin lalle akwai shi akwai akwai bari mu bari mu bi takhrijin inda yake cewa al-Imam Ahmad ya fitar da Tahawi da Khatib a cikin al-Faqih al-Mutafaqqi ta hanyoyi da dama zuwa ga Sufyan zuwa ga Abu Zubairi daga Jabir tabahu Hammad ibn Shu'aib daga an Abi Zubair akhrajahu al-Khatib fil faqih Haythami yace a cikin majmu'ul zawaid rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih sai kuma yake takhrijin na gaban yake cewa Bukhari ya fitar da shi da Abu Ya'la ta hanyoyi da dama daga Ubaidillah dan Umar daga Sa'id al-Maqburi anhu daga Abu Huraira Bukhari ya fitar da shi da Muslim da Ahmad a cikin Fadailus Sahaba da Darimi da Abu Ya'la min turkin an Yahya ibn Sa'id al-Qattan kala an Ubaidillah ibn Umar akhbarani Sa'id ibn Abi Sa'id shine al-Maqburi din kenan an Abi an Abi Hurairah kala kala kila ya Rasulullah ya Rasulullah man akramun nasi kala atkahum fa zakaru shi kuma wannan na Abu Hurairah idawo shi ma riwayar Bukhari da Muslim da Ahmad da Humaidi Ahmad a cikin Fadailus Sahaba da Tahawi a cikin Mushkilul Athar da khatibu ala faqih wa tafaqi da bagawi a sharh sunna ta hanyoyi daban-daban zuwa ga Abu Zinad zuwa ga A'raj daga Abu Huraira wa inda shaykhaini bi ziyadati wa tajiduna min khairin nas fi hadha ash-sha'ni wa ashaddahum lahu karahiyatan hatta yaqa'a fihi yace kuma wa tajiduna min khairin nas za ku samu daga cikin mafiya alkhairin mutane fi hadha ash-sha'ni game da wannan sha'ani wa ashaddahum lahu karahiyatan wanda kuma wanda yafi kyamar ainihin abun babu wannan babu wannan naku dubare okay ashaddahum lahu karahiyatan hatta yaqafi zaka ga wani daga cikin manyan mutane yana tsananin kin addinin har sai ya zo ya fada ciki sai ya zama alkhairi gare shi kamar yadda wasu manyan qurayshawa suka yi haka to wannan ziyara ce ta muslim da kuma bukhari da lafazin lihadal amr wato wannan addinin to sai ce wannan kuma riwayar ta abu hurairah ila ita kuma ta muslim da ahmad ta hanyar yazid al-asam ita ce mai karin al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha salaf ikon Allah wai na kwanciya faɗi wannan garin gaskiya akwai shi ban san eh ban san ban san a ina ni da na sa kushi a cikin bukhari na wa sharrun nasi dhul wajhaini dhul wajhaini yati haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin akhar to ban ban ganshi ba ala na ji a garin dalibai dalibai na ganshi a can wani waje ba ba dai a cikin nan ba to na garin bari mu bashi haka ko sai mu tashi babi na takwas man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wajen babuka ne guda goma yayi su wadanda suke bayani akan falalar ilimi zai yi magana akan fadlul ilmi ala al-ibada tafdilul ilmi ala al-ibada da kuma al-alimu wal muta'allimu sharikani sannan sai ya ci gaba da maganganu dai ire-iren waɗannan zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم